har da shi akwai babban hafiz na alkur'ani mai girma alarhama anas adam da haka alarhama bismillah kamin malin yi da kekin tsawa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
الحمد لله الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاهدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين باهك أن مسلمين na cikin wannan gari mai albarka, garin sai sabuwa, garin mutanen kirki bayan Allah masu san Allah da annabin Allah da addinin Allah. Ina isar maku da gaisuwa ta addinin Musulunci, mazanku da mata, wa'yanda suka samu halartarwa a cikin wannan hili mai albarka. da ma waɗanda ba su samu halartarwa ba amma suna nesa sauti yana kai masu. Ita ce, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato. A yau muna ishirin da shidda ga watan Muharram, wata na ɗaya a jerin watannin Musulunci. Hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas. ɗan uwa na cikin wannan gari mai albarka, gashi Allah da ikon shi da rahama shi da ƙaddarawan shi da tsarawan shi da izinin shi da yardan shi da ganin damar shi, ya ba mu ikon haɗewa a cikin wannan gari mai albarka tare da wasu ‘yan uwa da suka zo daga garin magaji, daga zaro-zaro, daga daga daga daga daga daga daga, daga garuruwa daban-daban. don haka Allah ta'ala ya saka ma kowa da alkhairi, kuma Allah ya sa wannan haɗuwar tamu ta zama sanadiyar samun kusancinmu ga Allah da samun gahorar zunubanmu. ‘Yan uwa musulmi, Malam ya gabatar mamu da karatuttuka masu tsada, Allah ya saka wa Malam da alkhairi. Abin da zan ɗan gai don ka'in yawaita Yarma ya zama ya mantar da mu abin da muka ji daga bakin malam. Mu sani ‘yan uwa ababe guda uku, su ne ababe masu mahimmanci masu girma waɗanda ake fafatuka wajen a same su a cikin rayuwar duniya. Abu na farko cikinsu shi ne ilimi, abu na biyu shi ne kuɗi, abu na uku shi ne mulki, ilimi mulki kuɗai. wayannan ababen guda uku su ne ababe masu daraja masu mahimmanci wanda zuhan mai zuha yana zuha ne don neman guda daga cikinsu. Wahalan mai shan wahala fafutukar mai fafutuka faɗuka tashin da ake dare da rana za ka tar da yawanci ana yi ne don neman a samu guda ɗaya daga cikin wayannan guda ukun ko? To cikin ukun na gaba ɗaya wane ne na gaba? ilimi, wane ne mahi girma ilimi, wane ne mahi mahimmanci ilimi, wane ne shugaba ilimi, wane ne oga ilimi, wane ne jagora ilimi, domin waɗannan ukun gaba ɗaya su gaba ɗaya ‘ya'yan ilimi ne, sauran bin ‘ya'yan ilimi ne. Ilimi shine shugaba shine ginshiki shine tushe. ilimin ma shi ya haifar da wannan. Don in babu ilimi ba ma a gano mahimmancin dukiya. Shi wai wani, wani jahili yake ya ji malami yana wa'azi yana cewa ilimi ya yi dukiya muhimmanci sai ya ce me yasa su masu dukiya ba ya ganin su ƙofar gidan masu ilimi, amma su masu ilimi yana ganin su ƙofar gidan masu dukiya. Sai ya ce mai yawa ilimin kenan. ya ce su wannan ai ilimi ne suka yi shi yasa yasa suka gano dukiya tana da amfani dole sai da ita shi yasa suka je inda take shi kuma wanga bakin jaki ne bakin jahili ne jaki ne Allah ba ce yawa dan haka jahili ne Allah ya bashi dukiya bai san kimar ilimi ba inda ya santa da ya je ya tar da ilimi inda yake amma saboda jahili ne sai ta gilgida kai yana girman kai yana ganin kamar shi ya samu abin da ya fi na kowa baya zuwa ƙofar gidan malamai don neman ilimi. Da haka in ka ga mai kuɗi baya da alaƙa da malamai, to ka tabbatar da cewa wannan mai kuɗin jahilcin shi baƙi ne kire. In ka ga mai iko baya san hulɗa da malamai, to ka tabbatar da wannan mai ikon wani baƙin jahili ne Allah ya ba iko. amma wallahi duk mai kuɗin da Allah ya sa bayan kuɗi Allah ya ba shi kwanya yana da basira yana da ganewa yana da sanin ya kamata kai wallahi ba iya rayuwa dole sai ya nemo masu ilimi kusa da shi shi yasa wani malami ya ce mahi alherin masu mulki su ne waɗanda suke zama tare da masu ilimi su kuma mahi alherin masu ilimi su ne waɗanda suke nisa game da masu mulki. Shi mai ilimi yana cikin izza ilimi ya ɗora nesa-nesa da masu mulki da ‘yan duniya, yana nisa da su. Shi kuma mai mulki yana cikin gaɗar dogo da Allah zai mashi, yana cikin gamdakatar da Allah zai mashi. Allah ya sanya mai kwaɗayin ya ɗora hulɗa da alaƙa da masu ilimi. Domin lokacin nan ne mulkin shi zai tafiya tsaf kuma ya sanadiyar kai shi aljanna. Amma matukar Allah ya ba mutum mulki sai yana nesa nesa da masu ilimi. To wannan mulkin yana iya kai shi ya kabura ga katanga gam kuma ya sanadiyar hallaka shi. Saboda haka ‘yan uwa, ilimi shi ne mahi ƙimar abu mahi tsadar abu. To don haka ma a cikin duniya, gaba ɗaya duniya gida ne na duhu, gida ne na ruɗu, gida ne na ɓata, gida ne na hayaniya, gida ne na kwaramniya. Babu wanda yake haskaka ta siwa, sai malamai masu ilimi. in kai kana shakkun cewa ilimi ba shi bane mahihicin abu to duhun kanka da jahilcin ka ne yake nuna ma haka amma wallahi ko ka gane kai jahili ko ka Allah sa ka gane ilimi ya fi komi kuma yana sama ga komi kuma duk lokacin da aka mai da ilimi baya aka sa kuɗi gaba ko aka sa jahilci gaba ko aka sa matsayi gaba to ina tabbatar maka da cewa za a faɗa ne ramin hallaka. Waye kowa matsayi da girma da daraja a duniya ga mana alaramu. Wane ne mahi daraja halittun Allah cikin ‘yan Adam? Annabi Muhammad, sallallahu Alaihi wasallam, in ana zana masu kuɗi a duniya ana zanawa da shi? Ba a zanawa da shi, na rantse da Allah. inda kuɗi su ne suka fi daraja da girma wajen Allah wallahi da su Allah zai bashi. Amma in ana zana masu ilimi da masu ana zana da shi ko ba a zana, shi ne ma shugaban duk wani mai ilimi. Don ka san ilimi shi ne ya fi ƙima shi ya fi daraja. Da Allah ya turo wannan annabin zaɓaɓɓe babban masoyin shi. farkon saƙo wahayi na farko wanda Allah ya aiko a isar da shi zuwa ga kunnan ɗan aiken shi masoyin shi menene Bismillahir Rahmanir Rahim.
na Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq.
wahayi na farko aka ce mi Iqra.
ƙara karantawa mana Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq.
ƙara karantawa ga wasu mata can cikin duhu su ma su ji watakila ba su ji Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq.
ƙara karantawa na nan gehen su ma su ji اقرأ باسم ربك الذي خلق Allah ta'ala saƙo na farko mo na farko kalima ta farko phrase ta farko wadda aka fara aiko ta da sunan saƙo daga Allah zuwa ɗan aiken Allah shine ikra ikaratu ko ko dai ce mai aka yi tashi ya nemi kuɗi haika dan ƙara karantarwa mu shi اقرأ باسم ربك الذي خلق Kaji fa ba cewa aka yi baka tashi ka nemi mulki ko matsayi gadan-gadan. Mi Allah ya ce? Ikarat. Wato malamai da suka kalli wannan sun ɗauke shi matsayin babban misali da kuma babban abin da yake nuna girman ilimi da darajar ilimi. Saƙo na farko, wai kamar an turo annabi Muhammadu ne sallallahu Alaihi wasallam zuwa ga wata misiyon mai bakar wahala. An turo shi cikin duniya tana cike da kwamatala, akwai masu bautar rana, akwai masu bautar itace, akwai masu bautar ƙunƙaye, akwai wanda ba su bautar komi sai son zuciya, babu kyau a ɓangaren zamantakewa, wanda ya yi wani ƙarfi shi ke murƙushe shi ya ƙwace mai dukiya, in ka wato mutum daga ya kewaya dawa ya yi bayan gari, ƙato dan ƙarere sai ya kama shi ya murƙushe ya danne ya sa buhu ya kai kasuwa ya saida ya canya kuɗin. Mutane suna zaune ba tsari, ba shugabanci, mutane suna zaune ba aƙida, mutane suna zaune ba addini, mutane suna zaune rayuwa irin ta dabbobi suke yi. Allah ya turo annabi don ya je ya seta su ya gyara masu rayuwa, ya tsarkake su, ya hudo su daga cikin duhu, ya ɗora su akan haske. amma kamar an ce wai wannan aikin mai girma ta ina ne ya kamata a faro shi kaga ba kuɗi aka ce a fara tarawa ba don wallahi in zaka cika duniya da kuɗi irin wannan aikin da annabi Muhammad ya wallahi baka iya yin shi da kuɗi ba kuɗi aka ce ya fara tarawa ba ba cewa aka yi bai ya fara neman ya zama shine shugaba a cikin mutanen makka ba wannan bane me na farko abin da aka ce ya fara yi ya yi karatu ‘yan uwa wannan saƙo ne daga Allah wanda yake nuna mu cewa karatu yana sa a huta daga cikin dukkanin rudu da dukkanin matsala da dukkanin hayaniya duk abin da kaga ya ƙi gyaruwa wallahi in karatu ya zo sai ya gyara shi duk barkar da kaga ta ƙi ɗinkuwa wallahi in karatu ya kai karatu sai ya ɗinke ta duk matsalar da kaga ta ƙi ƙarewa wallahi ba za ta ƙare ba dole sai in an yi aiki da karatu duk inda aka yi watsi da karatu to dole ne matsaloli da damuwa da zugi da illa da takura ta zo ta yi katutu a wajen karatu shi ke maganin duk wata matsala ta gidan duniya Allah wanda ya halicce mu ya halicci kowa shi ya san da haka shi yasa ya faɗa wa annabi hanyar da za ka fara bi ka gyara al'umma shine kai ka fara yin karatu. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ikaratu da sunan ubangijinka wanda ya halitta. Kenan tunda shine yayi halitta, yahi kowa sanin halittu, me ke daidai da halittu, me ke gyara halittu, me ya dace da halittu. Iqra, ikaratu shine abin da ya dace da halittu. Kayi karatu za ka san yadda za ka mu'amala da bayan Allah. ‘Yan uwa musulmi, ilimi da yake da wannan girman da wannan darajar wanda annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ya rayu shekara sattin da uku a cikin wannan duniya, Allah bai taɓa sabkan mai da wahayi ba ya ce mai ya nemi mulki, ya zama shi ke shugabanci, ko ka tuno da ce a mai ya nemi mulki. Babu ita sai dai izo na sattin da ɗaya. in za ka nemo alƙur'ani in dai izo sattin ne wannan to ba ka tar da wannan aya babu ayar da Allah ya ma'annabin shi umarni ya ce mashi ya tashi tsaye ba dare ba rana ya nemi kuɗi akwai babu amma waɗannan duka suna da muhimmanci mulki yana da muhimmanci kuɗi suna da muhimmanci amma abin da ya yi su muhimmanci shi Allah ya ce ma annabi ya nema وقل رب زدني فتعالى الله الملك الحق نعم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه نعم وقل رب زدني علما Allah ta'ala ya ce wa qur rabbi zidni ilma ka ce ya ubangiji ka ƙara mani ilimi Allah yake wa annabi umarni cewa ka faɗi ka ce, Rabbi, ya Ubangiji, zidini ilma, ka ƙara mana ilimi. Ka taɓa jin waƙon Rabbi zidini mala, waƙon Rabbi zidini jaha, waƙon Rabbi zidini, babu wannan, waƙon Rabbi zidini ilma. Shi sa Abu Ishaq al-Alberi Allah yi mai rahama. Ya ce, Ja'altal mala fauƙa ilmi jahalan la'amurka fil qadiyyati ma adalta. وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا فاها قرأته لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعته وإن جلس الغني على الحشايا فأنت على الكواكب قد جلست ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتدبت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت فقابل بالقبول لنصه قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبت هو الأضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه نصفا خفيف الحمل يوجد حيث كنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت wato wannan abu ishaq al-alberi yana kwatanta ma ɗan shi matsayin ilimi yake ce mashi ya kai ɗana abubakar ina kiranka ina ma da za ka karɓa da'autuka law ajabta ila ma fihi hazzuka ina kiranka zuwa ga wani abu wanda nan ne za ka samu rabo law akalta inda kana da hankali ina ne nake kiranka ila ilimin zuwa ga ilimi takunu bihi imaman wanda zaka zama kai ne jagaba in nahaita wa in amarta in kai yi umarni ko kai yi hali yake buga mai misalin cewa shi fa ilimi shine arzikin da baka tsoron barawo ya zo ya sace shi ilimi shine arzikin da ba a jin tsoron barawo ya zo ya sace kanzun la takhafu alaihi lissan khafiful haml gashi da saukin dauka ka taba ganin wani malami yana tafiya yana durkushewa a ce lahiya mala a ce wallahi izo 40 ne cikin kanshi shi yasa yake ya mai nauyi shi yasa yake durkushewa yana faduwa ka taba ganin haka nan babu wannan ko a tatsuniya to su ha kuɗi mutum yana yin kuɗi ya rasa inda zai sanya su shi ta kansa bai da natsuwa ina zai kai su ba ka ga mutanen da ba in mutum ya tara kuɗi ya tara kuɗi sai ya kai gona ya turbuɗi ilimi yana da bambance-bambance masu tarin yawa da dukiya. Don Allah in mutum yana da dukiya shi yake tashi tsaye ga dangadan wajen neman tsaranta ko ba shi yake tashi. Shi yake tashi tsaye ga dangadan wajen tsare dukiyar shi. To shi kuma ilimi ba. Shi ilimi shi ke tsaron mai shi, ita kuma dukiya mai ita ke tsare kashi. Shi ilimi da kake gani ba a dakon shi. a tare da kai yake duk inda kan nufa in kana kasuwa yana kasuwa in kana cikin gida yana cikin gida in ka tashi kun tashi tare shi yasa ibn hazm wani malami ne da aka yi lokacin da yayi ya samu matsala da shugaba na garinsu wanda yake shugabanci a lokacin wannan shugaban kawai sai ya zo ya kona ma ibn hazm littattafai yana da littattafai maktaba babba sai ya turo aka zo aka kunna masa wuta da aka kokkone su gaba daya waya ma malam ke take ko da aka je aka fada wa ibn hazm cewa ga abin da shugaba ya maka sai ya bushe da dariya sai ce a je a gaya mashi idan ya kona abin da ke cikin takardu ya isa ya kona abin da ke cikin kaina ya ce to duk takardun nan da ya kona abin da ke cikinsa akwai shi cikin kaina ya ce ni fa ko mutum ba ya sona in ma kashe ni kai dole da ilimi na za a sani kabari to kaga ilimi shi yake da wannan yanzu in mutum yana jin bakin cikin wani mai kuɗi sai ya zo ya kashe shi a sa shi kabari da kuɗin shi shikenan ya raba su ko ba su rabu ba wallahi sun rabu amma ilimi fa shi ne shi in ka kashe ba in mutum yana hassada ka ko yana ƙetan ka ko yana jin haushin ka babu abin da za ka yi ka kare mai baki kamar kai karatu in kai karatu shikenan ka gama da maƙetaci ka gama da mahassaji ka gama da duk wani mugu gani nan bari nan ilimi ke da wannan don haka ilimi arziki ne wanda yake da saukin ɗauka kuma wanda ba a jin tsoron ɓarawo ya zo ya ɗauki idan mutum ya yi dukiya ya tara dukiya sau da yawa za ka ƙofar gidajen masu arziki sai ga akwai masu gadi ko to shi ma mai ilimi a mai ilimi bai buƙatar wai wannan ilimin da ya tara sai dai in mai ilimin abu bi gare shi ga ilimin kuma ga kaya to lokacin mai gadi zai zo amma in dai ilimi ne kaɗai gare shi sai buƙatar mai gadi cikin daji ma sai zai kwana ba abin da zai same shi ko dabbobi suka canye shi ba tare da su canye shi ba da ilimin nashi saboda haka tun da ilimi shine gaba shine oga shine shugaba to ya kamata shi kuma wanda ya sha wahala, ya bi dare, ya bi rana, ya bi zahi, ya bi sanyi da iska da ƙura, ya yi haƙurin neman ilimi sannu-sannu har ya samu abin da ya samu to baya dacewa ya kaskantar da kanshi. Idan ka wulaƙantar da kanka a matsayinka na ɗalibi wanda ya yi ilimi, saboda wani kwaɗayin abin duniya ko saboda neman arziki ko kusanci wajen wani ko saboda ko ka kai da ma ka yi tunanin kai Allah ya baka ilimi na addinin musulunci amma ka ɗora tunanin cewa akwai wani wanda yake sama gari ka to ka ci mutuncin ilimi ƙarya ne duk mutumin da ba karatu ya yi ba na addini to wallahi tallahi duk matsayin shi duk ɗaukakan shi wallahi yana ƙasa ga wanda Allah ta'ala ya bashi ilimin addini shi sa kaga in ka karanta tarihin malamai magabata su ba su ɗaukar renin wani ɗan duniya saboda wai yana da wani abin duniya su suna mai goho ko suna nuna cewa a shi ne gaba su su ne wulakantattu su su ne kaskantattu a wannan rena ilimi ne cin mutuncin ilimi ne ana son malami na addini ya zamanto yana da izzatun nafs izzatun nafs ana samun ta ne da imani da aikin kwarai yawanci wanda zai yi karatu kaga ya dawo ya zama kare ƙalƙashin wani ɗan kasuwa jahili to sai ka tar da wannan karatun sai da Allah ya fara tsine ma karatun shi albarka sannan shi ma ya tsine mai albarka sannan yake zama haka amma matukar karatu ya karatu ya karantu kuma akwai tsoron Allah tattare da mai karatun to haka bai faruwa walam abtadil fi khidmati ilmi muhjaji li akhdima man laqitu lakin li ukhdama wani mai hikima ya ce ni ban ba da rayuwata ba wajen hidimar ilimi da neman ilimi dan in gama karatu in dawo in zama kaskantacce karkashin wani mutum ya ce wallahi ban yi haka ba a rayuwata na nemi ilimi ne li ukhdama don a mini hidima ba dan ni in yi hidima ba sai ya ce a ashqa bihi harsan wa ajnihi dhillata shin ni zan sha wahala wajen dasa iccen ilimi in ji gaba da haƙuri sannu-sannu ina ba shi ruwa, sai bayan ya huto ya ba da ‘ya'ya, sai in ciro ‘ya'yan ƙasƙanci kuma, a ashka bihi gharsan wa ajinihi zillatan, ni in sha wahala wajen dasa iccen ilimi, kuma a ce ƙarshen lamari ‘ya'yan ƙasƙanci ne zan cira, idan fattiba'ul jahili kad kana ahzama, in dai haka nan ne me saka kira jahili. zai ga wani mutum a rayuwanshi ya zaɓi hanyar ilimi. Kai, in ka zaɓi hanyar ilimi ya kamata ka yi haƙuri da talauci, amma kar ka yi haƙuri da ƙasƙanci. Ya kamata ka yi haƙuri da rashi, amma kar ka yi haƙuri da wulakanci. Ya kamata ka zamo, in dai da gaske kai ta hanyar ilimi ka zaɓa. Yu ai, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kake gani. Inda ya ga dama wallahi babu mai arziki irin shi a duniyar nan. kaga annabi Sulaiman Allah ya haɗa mai duka biyun ko to annabi Muhammadu inda ya ga dama wallahi da duwatsun safa da marwa da dutsen Uhud duka Allah sai ya maida mai su zinari ba an nemi a mai haka ba yace a'a shi da kanshi yake addu'a yana cewa Allah ka raya ni miskini kuma ka karɓi raina ina miskini kuma ka tada ni ranar alkiyama cikin tawagan miskinai manzo Allah yake wannan addu'a Allahumma ahayini miskinan wa tawaffani miskinan wa hashurni fi zumratil masakin kaga shi da kanshi ya zabe wannan ko wannan ya nuna ma kenan zaɓar rayuwa irin ta miskinai wannan ba kaskanci bane ba tozarci bane don haka ɗalibin ilimi ko malami wanda yake da alaka da ilimi ana son ya zamanto ya san girman ilimi kasan akwai bambanci tsakanin tawalu'u da kaskanci tawalu'u shine ka zamanto kana kaskantar da kanka akan gaskiya kuma kana bin gaskiya ko gabakin wata hutu kuma duk wasu bayan Allah baka masu ɗagen hanci baka nuna masu isa wannan tawalu'u kenan ko to shi kuma kaskanci shine tozartar da kan wajen kwaɗayi ko wajen neman shiga ko wajen neman suna ko wajen neman matsayi ka je ka zubdo mutuncin kanka a malami na Allah baya yin haka wallahi baya haka ka je ka bincika a tarihi ka gani saboda haka malami ya yana da izza Allah ta'ala ce walillahi al'izzatu ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين na'am وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يعلمون Yana daga cikin sufofi masu girma na malamai masu kira zuwa ga Allah waɗanda suke haɗa bayan Allah da Allah, suna sifantuwa wato da izza, suna sifantuwa da gado na annabawa, su suka gaji annabawan Allah a wajen isar da addinin Allah don haka ƙasƙanci baya dacewa da malami, musamman ma idan ƙasƙantar da kai ya zama wajen kwaɗayi ne ko wajen neman duniya, baya dacewa ga malami. Ba daidai ba ne ga malami ya sai da ilimin shi saboda wata dukiya ko saboda wani matsayi ko saboda neman wani kusanci. Allah maɗaukaki ya ce, walillahi al'izzatu wali rasulihi izza ɗaukaka buwaya ta Allah ce da shi da manzon shi sai kuma ya ce walil mu'minin masu imani su suke da izza. In wani yana kallon masu imani ba su da izza, duk wanda yake ganin malami bai cancanta ya zamo yana cikin maɗaukakan mutane ba abin girmamawa, to ya siffanta da siffan munafikai shi yasa Allah ya ce walakinnal munafiqina la ya'lamun sai dai munafikai ba su sani ba munafiki kan munafiki ba ya gashi shi munafiki shi yake in an zo hilin wa'azi to wanda ya kamata a jera ma manyan kujeru su haye su ne masu mulki da masu kuɗi shi kuma malami wanda shi ne zai karantar da al'umman da ta zo sai a nema mai wata kujera ta roba a maida shi can baya ƙafa guda ta kare a ce ya haƙuri mala a ce sannan sai kayi hattara an zamanar da shi ana mai kashe ki to kayi hattara da ka ta ɗan bangwale da ne san yadda za yi in an zo taron siyasa suwa ake azama manyan kujeru gaba su hai masu kuɗi da masu mulki in an zo taron iskanci duk wani taron da za a yi duniya su ne to kuma har yanzu saboda mu wulaƙantattun mutane ne ba mu san darajar ilimi ba sai a zo wajen taro na walima ta har da alƙur'ani kuma sai malamai su koma can baya bisa wulaƙantattun kujeru sai su 'yan duniya kuma su zo su hai to yaushe ne shi malami za a girmama shi kenan in an zo hilin wa'azi tsarin tsarin banza da wahi eh zamana an sa manyan kujeru wanda ake ji da su zai zamana wani ma fasiki ne, wani ma mazinaci ne, wani ɓarawo ne, wani ɗan iska ne, wani ɗan wiwi ne, wani ɗan tasha ne, sai a laya masa a ce nan wurin wane ne, nan wurin wane ne. In ma malami ya zo ya zauna sai ka ga cikin mu ha, mu ɗaliban ilimi wani zai zo ya ce kai kai kai kai. Aka ramaka Allah tashi daga nan, sai ga an nuna ma malam wata kujera wadda ta ɗan gabci, a ce ga wurin ku nan. Wani ma sai ya zo ya daidaita mai ita. To in ya zamana wajen wa'azi malami shine baya, wajen takai malami shine baya, in aka zo wajen taron siyasa malami shine baya, sai yaushe ne malami yake da izza ta ɗaukaka a cikin rayuwarmu ta duniya. Mahardacin Alƙur'ani, amma a ce walima ake ta har da Alƙur'ani, amma kuma shine aka ba koma bayan masarki, wai kaga an zo ana wa'azi, an shinshin huɗa wasu wai kaga manyan kujeru kai ma wasu masu tumbuna wani bakin jahili na rantse da Allah bai iya a uzu daidai wallahi ba zai iya ba sai ka shi ya zo yana zuro tumbi wasu ne gaba gaba a wurin ya hai shi kuma wani malami wanda tun nan da shekara arba'in a baya har da Qur'ani ido sattin sai ga an shin huda masu wani buhu a ƙasa sun zazzauna sun buga tagumi kuma wai wa'azi ne na addinin musulunci ake kai a dai sake lalawa a dai sake lalawa. Wani malami ya ce, Ya ƙulu na lifikan ƙibadun wa inna mara aurajulan an mawqifin zulli a hajama. Aran nasa man danahu muhana indahum wa man akramatuhu izzatun nafsi ukrima. أنهنيها عن بعض ما قد يشينها مخافة أقوال العدا فيما أولما yace mutane suna cewa kai wani kana da kana da sanya da mutane ba ka son sakin jiki da mutane in ji wannan malamin jarjani ake ce mai ya ce mutane suna ce mana ni ina da sanya ban son sakin jiki da mutane ya ce wa inna ma ra'au rajulan su kuma ba su san sun ga wani mutum ba ne an mawqifin zulli a hajama wanda bai yarda ba da tsayawa wurin kaskanci ya ce aran nas abinda nake gani game da mutane man dana humu duk wanda yake yin kusa da su hana inda hun sai ya wulakanta a wajensu. Ɗabi'an mutane kenan. In dai ka ce sai ka liƙe masa kayi kusa da su, to kai ne wulakantacce, kai ne kayan banza, kai ne ba komai ba. wa man akramatuhu izzatun nafs duk wanda shi kuma izza ta zuciyan shi ta sanya mai karama da ɗaukaka ukure ma sai ga an ɗaukaka shi sau da yawa daga cikin halayyar ‘yan adam shine duk wanda yake yowa kusa da su to zartar da shi suke wanda kuma yake nesa da su sai ga suna karrama shi suna girmama shi ‘yan uwa musulmi wato saboda izza ta malamai saboda izza ta ilimi wato malami ba ya kaskantar da kanshi ya dawo fatawa ma in za ya yi sai ya nemi menene daidai da wasu ɗan duniya kai imamun nawawi a cikin attibiyan fi adabi hamalatul qur'an yake cewa ya dace ga ɗalibin ilimi mahardacin alqur'ani ya dace gare shi ya ɗora nuna isa ga duk wasu ‘yan duniya duk wanda ka gano ɗan duniya ne ko dai ɗan siyasa ne zalla ko kuma mai kuɗi ne ɗan kasuwa, to ka ɗora nuna mashi izza, ka ɗora nuna mashi isa da iliminka, ya ce su kuma abokan shi ɗaliban ilimi, ka ɗora tawadu'u tare da su. Anan da kaga malami, bai kimanta malami ɗan uwan shi, to ka sanya mai point d'interrogation. Da kaga malami, shi malami ɗan uwan shi banza bai da wata daraja bai da wani kima. to in ka dawo kote ɗaya kuma sai ka same shi in ya ga wani ɗan kasuwa Allah ya azurta shi da girman tumbi sai ga har wani zanzana yake wajen ya karrama shi to na rance ma da Allah wannan malamin akwai matsala cikin malintar shi in ka ga malami shi in ya ga malami wanda Allah ya ba ilimi ba ya tunanin ya ga wani mai girma abin darasawa abin girmamawa amma in ya ga wani mutum mai mulki ko mai matsayi ko wanda Allah ya ba wata ɗaukaka ta duniya ko kuma wanda Allah ya ba dukiya to shi yake nan wurin ga abin girmamawa nan ga abin mutuntawa nan wurin to ina ma rantsuwa da Allah wannan malamin ya samu talabaɗiya wannan ba ilimi bane ba malamai a cikin tarihi an san su da mutunta juna da girmama juna kuma inda ma ana aiki da karatu to babu inda malami za ya zuwa duniya ya ji daɗi kamar ni kamar wajen ɗan uwan shi malam ɗan uwa yau cikin rayuwar mu ce ta duniya saboda an sa duniya gaba an mai da ilimi baya an sa dukiya gaba an mai da ilimi baya a rayuwar mu ce yau ta kai akwai manyan malamai manyan malamai a cikin duniyan nan wanda yau kai kana matsayin malami ko alaran mahaddacin Qur'ani sai ka tashi aure sai ka ce kana son ka gayyato malam wani saboda wa'azin shi yana baka sha'awa yana ƙayatar da kai na rantse da Allah ba Qur'ani ka hardace ba in ka hada da Injila da Zabura da Suhufu Ibrahim Musa duka ka hardace wallahi ba zuwa ka kira shi ka ce malam wani ni ne alaran na gari kaza aure ne gare ni don girman Allah, ina son ka zo ka gabatar da wa'azi ba ku kuɗin mota ba, ka ba shi kuɗin mota da na mai wallahi tallahi ba ya zuwa. Duk in malami ya kai malami yana da girma, yanzu wai gayyato shi sai mai kuɗi. Wai mai kuɗi ne kaɗai zai iya gayyato shi. Anya ka wannan tafarkin annabawa ne. Anya wannan hanyar hanyar annabawa ce. Yanzu mana in dai ba mai kuɗi ba, ba ya gayyatuwa. saboda mai kuɗi ne zai gayyato shi ya zo ya ba shi kuɗaɗe ya sabke shi wuri mai kyau ya ta murna ana ganin an mutunta shi an girmama shi amma ya san in ɗan uwan shi almajiri ya gayyato shi makaranta ne masaukin ko masallaci to shi kuma yana ganin wannan masaukin ina bai to wallahi wallahi bahaushe yana cewa ne shin huɗa fuska ta fi shin huɗa tabarma ai a gayyato ka cikin babu wanda zai sanin kimar malami har duniya ta naɗe wallahi sai malami in dai jahili ne ko to bai sanin kimar malami duk yanda kake ganin yana haba haba akwai wasu dalilai da suka sa wataƙila yana mutunta ka ne saboda ka shahara ba saboda karatunka ba saboda ka shahara Wataƙila yana habba habba da kai ne saboda shi ma za a ɗora gwado shi gashi nan ya jera da kai kana cikin wanda suka shahara amma ba wai yana girmama ilimi ba ne ƙarya ne in ilimi yake girmamawa unguwarsu babu masu ilimin yana yi mai haka masallacin unguwarsu da masallacin garinsu su wane ne ke jan shi sallah da aka tashi ɗaura auren uwarshi da ubanshi suwa suka ɗaura wasu ya gayyato daga waje to su waɗannan da suke inda girmama ilimi yake da gaske me yasa bai mutunta su me yasa bai kimanta su me yasa ba a ganin yana jin haifan su yana jin kwarjinin su bal ya ɗauke su ma shara ya ɗauke su abin wulakantarwa amma aka ce ga wani mashahurin malami nan ya zo daga America ko ya zo daga Faransa sai ga mutum kamar ya faɗi wai yana ta tarainiya wai shi ya san girman ilimi kai ƙarya kake wallahi wallahi ba girman ilimi bane ka sani so ne kake yi ka haɗu da wanda ya shahara don kai ma ka shahara. Point. Amma matukar girman ilimi ne da kiman ilimi, kai shi wa ilimi yana cikin abin da yake nuna ma ilimi daban ne. Wallahi in ba ilimi kai ba kai ba kama isa ka san mai ilimi ba. Kasan kasar da jahilai suna garrama, malam wani, wallahi ya yi malam wani ilimi, ana kawai, wallahi malam wani, yau duka kyau ya ce kuɗi. ya za a yi ka gano ilimi da jahilci shi ilimi ba iya gano shi da jahilci shi yasa wani malami ya ce al'alim ya ariful jahil wal jahilu la ya ariful alim li anna al'alima kana jahilan wal jahilu lam yaku alima yace shi malami ya san jahili shi kuma jahili bai san malami ba ka san me yasa shi malami ya san jahili shi kuma jahili bai san malami ba saboda shi malami ya yi zama jahili shi kuma jahili bai taɓa zama malami ba to tun da malami ya taɓa zama jahili in ya gani ba yana tuna mai baya ba yana gane shi akwai alamomin da yake gano don haka duk inda malami yake to yana iya gaya ma daga magana ma kaɗai yana iya cewa kai wani ba karamin rusheshen jahili bane wallahi daga magana ta minti biyu magana ta minti biyu kaɗai wallahi ta isa ya gano akwai wani abu cikin kan koko da ya komo mu amma shi jahili in kaje yana ce ma wani malami ne to in shiriri ta kake nema da ɓata lokaci saurara shi domin shi wani jahili malami wajen shi shine kawai wanda muke mi ko dai wani wanda ya shahara shi ne malami wajen su. Yanzu shi jahili fa in ka shahara sai ya zo ya ce ai duk maraɗi ba malami kamar wani. Me yasa ya ce haka nan? Saboda kai ka shahara har ya san ka. Bai san da cewa ba tana yiwuwa akwai wasu malumma masu ilimi da Allah ya yi su sun lillimka ka ilimi amma har su mutu ba masu bayyana. Shi bai san wannan ba. Shahara daban ilimi daban. Ka iya shahara amma ba kai bane ka kowa ilimi kuma ita ma shahara Allah ne yake bada in Allah ya ga dama ilimin ka ko dan cokali ne kai sai ya baka shahara ko ina kai ne fa fa fa fa fa fa ai ta labarin ka to nan ne shi jahili sai ya dauka kai ne ka kowa ilimi yanzu da zaka tambaye wani jahili a maradi wane ne ya kowa ilimi to shi abin da zai fara tunawa wani malami ne ya shi saurari ko ya hishin wa'azin shi kowane malami ne wanda in yana wa'azi yana ce da gugugugun gugugun ya ce to kaga ilimi shi a wajen shi tura ce ilimi a haka nan ne tano ma mai ilimi in aka jawo tano ba komi cike baka ji yahi ƙara ba amma in yana cike fa ba ka jin ƙara yanzu da za a turo wani tano nan wurin ya taho ba komi cikin shi sai ka ji da ya cika unguwan nan da ruɗugo amma in karatu ya kai karatu to ba ka jin wani saboda haka malamai suka ce babu wanda ya isa ya san malami sai malami sai da ilimi ne ake gano mai ilimi ba da jahilci ba kuma kasan shi tun da Allah ya tsare duniya har zuwa yau to tsakanin malami da jahili akwai akwai takon saka wa manzilatu safihi ala al-faqihi ka manzilatu al-faqihi ala safihi فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه إمام الشافعي يتي منزلة الفقيه على السفيه matsayin malami a wajen wawa jahili ka manzilatul faqihi ala safi kawar matsayin wawa ne a wajen malami matsayin malami a wajen jahili wawa to kamar matsayin jahili wawa ne a wajen malami ya ce kaga wannan yana gudun wannan shi kuma wannan ya ɗara wannan gudun wannan don haka takaice ‘yan uwa daga cikin abin da ake so ga malamai waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimi ya ba su karatu to ana son malami ya zamanto ya wadatu daga abin da ke hannun mutane abin da ke hannun mutane baya birge ka baya baka sha'awa ka gamsu da inda Allah ya aje ka abin da Allah ya baka ya wadace ka shi ba cewa aka yi maka wulakantar da mutane a'a amma dai ƙarya ne ka kaskantar da kanka saboda kwaɗayin wani abin duniya kana matsayin malami wallahi sai dai in Allah ya riga ɗibe mai ilimin ka albarka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda nas yuhibbuka nas kai zuhud a duniya sai Allah ya soka ka nisanci abin da ke hannun mutane sai mutane su kaunace ka to yana cikin abin da ke taimakawa malami wajen rike izza tashi ta kanshi shine zamanto ba ya kwaɗayin abin da ke hannun mutane kwaɗai yana zubi da mutuncin mai shi kwaɗai yana ƙasƙantar da mai shi duk lokacin da zuciyar mutum ta zamo tana kwaɗayin abin da ke hannun wasu daga cikin mutane to wannan yana cilasta maka yanzu dole sai ka ɗora yi mashi kara saboda kana kwaɗayin abin shi dole sai ka ɗora taka tsantsan ko wa'azi kake kakka faɗo ta magana ya ji haushi wai a yamai ne wani malami yake ƙarƙashin wani ɗan kasuwa shi kuma ɗan kasuwan harkan shi shine sai da taba shine dillalin taba cikin yamai shi ke kawo taba ya rarraba ma 'yan ƙananan 'yan kasuwa sai arziki da wannan sana'a har ya gina masallaci yoron nan ba sai aka ma malam fatawa ba, aka tambaye malam aka ce ina hukuncin taba da saida ta, sai malam ya ce haramun ne saida taba. Sai fata wannan ta ɓata ma wannan ɗan kasuwa da rai, ko da ya zo ya tarda malamin sai ya ce to tun da haramun ne saida taba, malam fito daga wannan masallacin, kuma ka fito daga wannan gidan, motar da na baka ma kawo kilanta, duka da kuɗin taba ne na yi su. ka jiho iskanci shi yasa nake ce maka malami bai rike matsayin shi na ilimin da Allah ya bashi sai ya zama bai kwaɗayin komi kai in ba ka da komi kuma ba ka san komi to za ka kwan lafiya ka tashi lafiya ka san mawadaci nan cikin sa sabuwa akwai mawadaci Allah rabibu akwai dai mai kuɗi watakila amma ba mawadaci ni tun da nake ban taba ganin mawadaci na tafiya da ido na amma na sha ganin masu kuɗaɗe ai mawadaci shine wanda ba ya son kuɗi ba ya da su kuma ba ya da bukatan su domin wadata daga abu shine mi ba ka bukatan shi aka ce wana ya wadatu daga gare ni kenan bai da bukatan ka ko to aka ce wana mawadaci ne game da kuɗi ana nihin ba ya son su ba ya da su kuma ba ya san su to imamu shafi'i ne ya ce ghaniyun bila malin anin nasi kullihim wa laysa al-ghina illa an shay'i labi imamu shafi'i ya buga kirjin shi yace ni shafi'i mawadaci ne amma ba ni da ko sisi yace amma mawadaci ne game da dukkanin mutane ba ni da bukata gare su yace domin dama ba komi bane ake ce ma wadata sai ka ƙi son abu ba wai ana samun wadata ba ne da daga an ce ai wannan mawadaci ne ku da ke mawadata kai ka san kan mawadaci wallahi mabukata ne baka ga su duk masu kuɗi duk wanda Allah ya ba kuɗi sai ga yahi kowa haukacewa kuma wajen ƙara neman su to wannan wadata ce ko bukata bukata ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah da haka mutane gaba ɗaya mabukata ne wajen Allah kenan mawadaci shine wanda baya da kuma baya so ‘Yan uwa musulmi, yana daga cikin abin da zai taimaka wa malami wajen riƙe mutuncin ilimi, wajen tsare karama ta ilimi, ya zamanto ba ya tara wa mutane hannu. Bahaushe ya ce, duk mutumin da ya miƙa hannun shi, to ba zai miƙe ƙafar shi ba. In dai haka zama mai miƙa hannu ko, to dole ka ta kwankwahe ƙafa ba ta miƙuwa. don haka ya zamana wanda ya fi kowa samun iko da dama na ya faɗi gaskiya gaba gadi cikin malamai shine wanda ya zamanto baya da buƙatuwar taimako daga wani ɗan adam kullum yana jiran abinda Allah ya bashi ya wadatar da shi daga cikin abubuwan da suke taimaka take nuna cewa malami yana da izza shine zai faɗi gaskiya gaban sarki ko gaban shugaban ƙasa ko gaban mayar ko gaban minista ko gaban waye babu wani mutum wanda zai cika mai ido ya ɗora zanzana ya kasa faɗin gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace afdalul jihad kalimatu adlin inda sultanin ja'ir mahi girman jihadi shine ka iya faɗin kalma ta adalci gaban sarki azzalimi sarkin da ana tsoron shi saboda zaluncin shi to kai za ka yi tsaye akan gaskiya wannan kuma aikin malamai yana daga cikin babban abin da yake nuna mamu cewa malamai suna da izza wajen tabbatar da gaskiya ko da gaskiyar ta sabawa komawa ta sabawa imamu ahmad ibn hanbal lokacin da aka jarraba shi da fitina ta a ce qur'ani halitta ne yayi tsaye tsayin daka sai dai a kashe tsohuwa akan daudawata sarki baya so, baya son a ce ƙur'ani wato ba halitta ba ne, so yake a ce ƙur'ani halitta ne. Ya fi kowace irin hanya ta ya tursasa Imamu Ahmad ibn Hanbal sai ya faɗi wannan magana, amma Imamu Ahmad ibn Hanbal aka bige shi, aka ɗaure shi, aka yi kaso da shi, ya ce wallahi yana na, kaga a ka'ida ko da ma wato tauriya yana iya yi ko? Amma saboda ni, saboda ita gaskiya in ka same gaskiya kaso ita gaskiya baka isa ka sanya ta kaso ba tana nan tsaye cik Imam Ahmad ibn Hanbal dalilin wannan tsayuwa da ya akan gaskiya Allah ta'ala ya ɗaukaka musulunci da shi ‘yan uwa musulmi wato yana cikin alamomin malamalami wanda yake da izza wanda baya wulakantar da ilimi shine ba zai taɓa sai da ilimi ba ko fatawa bai sai da fatawa bai sai da ilimi ya zama wani abin duniya da za a bashi zai sayar da ilimi ko ya sayar da wata fatawa akan haka wannan ba za a taba samun shi ba saboda shi malami amintaccen Allah ne akan addinin Allah ba zai taba mai da fatawa ba kayan saidawa ga masu kuɗi ko ga masu mulki ya Allah ta'ala ya zargi masu aikata haka babu lokaci daga cikin alamomin da suke nuna mamu cewa ana son malami ya zamanto yana da izza shine malami kwata-kwata baya kwaɗayin matsayi a duniya a ce an naɗa shi matsayi kaza a baya kwaɗi. In Allah ya kawo matsayin a sauƙaƙe, wannan ba haramun ba ne malami ya samu matsayi. Amma shi dai ya tashi yana fafatuka wajen neman a naɗa ni kaza, sarauta nake so, ko so nake a mana ɗan galadima ko shi ba naɗa shi ba ne Shi ma naɗa shi ne ko? Ya ce to ɗan galadima yake so ko mai gari yake so a bashi, ko ya ce a alƙali yake so a naɗa shi, ko ya ce so yake a naɗa shi, wato so yake a naɗa shi da fite ko a zaɓe shi a bai malamin Allah ba ya yin tsaye wajen neman wani matsayi, kai hasali ma malamin Allah in matsayin ya tunkaro shi zai iya ƙoƙarin shi wajen tunkuɗewa da rashin karba. Kamar yadda a tarihin Imam Abu Hanifa aka nemi a naɗa shi alƙali, ya ƙiya, aka ƙuntata mai, aka cutar da shi, aka mai duk abin da za a mai, amma yake karɓa, saboda mi saboda ilimi yana gaban waɗannan abubuwan gaba ɗaya. a takaice dai ‘yan uwa musulmi wannan maudu'i da na ɗauko maudu'i ne wanda yake da faɗin gaske zan dakata a nan yana daga cikin izza ilimi malami na Allah a iya tambayar shi kai tsaye ya ce ban sani ba izza ilimi kenan wannan wasu ke ɗaukar su kaskanci Abdullahi bin Mas'ud Allah ƙara mai yarda yace ya ayyuhan nas ya ku mutane man alima shay'an falyakul bih duk wanda ya san wani abu to ya faɗi wa man la ya'lam falyaqul Allahu a'lam fa inna min al-ilmi an taqula lima la ta'lamu Allahu a'lam yace ya ku mutane duk wanda ya san wani abu addinin musulunci ya faɗi wanda kuma bai sani ba aka mai tambaya kai tsaya kewaye kewaye da barbaru a kawai ka ce Allahu a'lam inji Abdullahi ibn Mas'ud yace yana daga cikin ilimi ka ce ma abin da baka sani ba Allahu a'lam shi ma ilimi don haka izzan malami ka dibi imam malik duk labarin shi ya game duniya a zamanin shi amma aka zo mai da fatawoyi ya ba da amsa ɗan kaɗan sauran da an karanto sai ya ce ban sani karanto har mai fatawai ya ce yanzu in koma in ce baka san wa'annan fatawoyin ba ya ce bi duniya ka yi shaida ka ce imam malik ya ce bai san su to shi wannan wato malamin da ya riƙe daraja ilimi wallahi yana rayuwa cikin wani irin yanayi na izza da jin daɗi wanda mai kuɗi bai da wannan mai mulki bai da wannan shi yasa wani malami yake cewa inda a ce masu kuɗi da masu mulki sun san irin ni'imar da muke cikin da jin daɗin rayuwar da muke ciki wallahi da sun yaƙe mu da takubba yake ni akwai wani gardin rayuwa da Allah yake sanya wa mutum a zuciyar shi idan dai ya zamo malamin Allah ya aiki da ilimi akwai wani ɗanɗano da Allah yake sanya wa mutum a zuciyar shi idan ya yarda da matsayin da Allah ya aje shi ya raba kanshi da kwaɗayin komi wajen kowa muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya ba mu karatu mai albarka wanda zai amfane mu duniya da lahira a ƙarshe ‘yan uwana na cikin wannan gari na sayi sabuwa maza da mata iyayenmu tsofaffi da abokanenmu yara da magajiyanmu duka ina kiran mu ga mu tashi haikan wajen neman ilimi na addini shi ilimin addini ba a makara wajen neman shi ilimin boko ne sai a ce da ka wuce shekara bakwai ban da kai amma shi ilimin addini ko shekara ka ɗari uku da goma sha uku kai ko an yo ma telefon daga lahira an ce yau daren nan bai karewa sai ka mutu wallahi in ka samu dama kamin mala'ikan mutuwa ya zo shiga makaranta kyakkyawan niyya cewa za ka nemi ilimi Allah ya tada ka lahira sawan masu neman ilimi ya fi alheri akan a tada ka sawan jahillai shi ba a makara tsohuwa kake ɗora tura ɗanki makaranta ke ki zaune kina ci kina ganin ya zo ya haddace Qur'ani ya barki kakka yarda tsoho ka ɗora cewa harshen ka yayi tauri wannan sharrin shi ɗan ne kuma shawarar shi ce harshe koda yayi tauri ka dage kai ta koyi a ce ma sai bayan shekara guda ka iya cewa a alheri ba ci baya bane saboda haka Allah ta'ala ya datar da mu wanda yace ba zai nemi ilimi ba saboda tsufa to wannan kam ya bar hanya aljanna ya bar ma yara ko domin hanya aljanna ita ce hanyar neman ilimi manzon Allah yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila janna dan agaji kar ka yarda kai ta agaji haka ka kana angaji a'a bayan agaji da kake yi to kuma ka dagargaje kai ta karatu wallahi in ka yi karatu karatun ka ya kai ana son ka zo kai ma ka hau mimbarin nan ka dora isar da sako baka ga wasu wato riga bi gare su ba su ja baki in ana buƙatar alarammanci suna nan in ana buƙatar agaji su agaza ya in ma wani hilin wa'azi ya zama ba malami kawai sai ka tarar dan agaji da filin shi ya dare yana ta qala Allahu qala Rasulullah ga suna wurin kana ganin su ya agaji su malam Aminu Malam Aminu makaranta gare shi, yana karantarwa kuma ɗan agaji ne, in ya ga dama ya zo ya ɗaukan hoto da bidiyo, in ya ga dama ya sanya teni ya yi agaji, in ya ga dama ka tarda shi bisa mimbari yana wa'azi, kuma gobe da safe ka tarda shi tsakiyar ɗalibai cikin makaranta yana koya musu. To saboda haka haka ake son tahiya ta addini. Shi addinin musulunci addini ne na karatu. Da haka mu dage mu yi haƙuri, karatu yana buƙatar haƙuri, yana buƙatar haƙuri, ba a tahiya kai tsaye a ce an samu karatu kasan wani sarewa yake da ya fara sai kuma da yayi fa yake cika to kai kuma ba yayi yiwa ka ce cikin wata uku kake son ka gama karatun addini ka san komi wannan yaudara kai ne da ha'inci ka in yawaita surutu tun ɗazu mai gabatarwa ya nuna kamar lokaci yayi abinda na faɗi ne daidai Allah ya amfane mu da shi ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya share shi daga cikin zukatanmu kuma ya nuna mana shi in gyara ina ƙara addu'a ga wannan gari mai albarka Allah ya ƙara mai albarka Allah ya ƙara maku haɗin kai da fahimtar juna da son Allah da annabin Allah da son alƙur'ani marasa lahiya na cikin garin nan Allah ya ba su lahiya an ce mai martaba ma yana fama da jinya ko to muna fatan Allah ya ba shi lahiya da dukkanin sauran al'umman musulmi wanda suke fama da rashin lahiya ubangiji Allah ta'ala ya sauƙaƙa ya tausaya ya agaza ya ba su lahiya da rahaman shi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah